a cikin ita wannan aljanna ɗin za ku ainihin ci kayayyakin marmari duk irin abin da kuke so mai yawa kuma in ba a manta ba a ƙarshe na faɗakar da mu wani hadisi na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da ike ce wa sahabbai satarauna rabbakum kama tarauna hazal kamar da sannu za ku ga ubangijinku kamar yadda kuka ga wannan wata a fili haka to haka za ku ga ubangijinku ranar alkiyama a cikin gidan aljanna saboda haka duk wanda isa mu dama wadda isa mu iko shaidan bai rinjaye shi bayan rinjaya akan shaidan yayi kokari ya sallaci wata sallah da take ana yin ta kafin fitowar rana ya kuma sallaci wata sallah wadda ike ake yin ta kafin haduwar rana yace in kun samu dama ba a rinjaye ku ba yace to fa fa'alu ku aikata haka annabin rahama ya karantar da sahabbai yace wa sabbihi bihamdi rabbika qabla dulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wato cikin suratul daha kenan to muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala yayi mana muwafaka ya sanya mu daga cikin waɗanda za su ga ubangijin su ranar alkiyama yau za mu tashi kan aya ta 74 yadda Allah yake cewa
بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون الله أكبر وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين الله أكبر kun ga anan wato akwai abin tsoro ga dukkan mai hankali Allah ya ce innal mujrimina su waɗanda suke masu ainihin mai masu rayuwa irin ta kama karya mulki suke yi ko don kuɗi aka ba su ko kuma a'a talaka ne kawai don talaka ma ai suna nan talaka barjan masu ainihin mai masu rayuwa ta kama karya kawai ko ma'ana duk mutumin da yake rayuwa ba bisa tsari na addinin musulunci ba ai rayuwa yake ta kama karya saboda haka kuma yadda i kama karya haka shi ma za a karya shi a jefa shi a wuta Allah ya sauwake saboda haka Allah ya wa'in suke mujirmai ma'ana kafirai wanda suka yi tsaurin kayi fi azabi jahannama khaliduna za su tabbata cikin wuta wuta irin ta jahannama kuma Allah ya ce la yufattaru ai ma'ana la yukaffafu ba za a taba ainihin sauƙaƙa musu ba anhum a gare su wa hum fihi mublisun sannan a cikin ita wuta din zaka samu sun yi shiru shiru irin na ɗebe tsammani shine almu abin nan mublisuna wannan matsayin da suka da irin tarbar da mala'ikun wuta suka yi musu wadda Allah ya ce alaiha ata ashar to sun san babu arziki sun gama hargowa ta farko da shaidani wadda suka shiga wuta tare da shi bayan sun yi abin da suka yi sun yi magana mala'iku to amma abin mamaki kafin gari ya waye suna suma sama da sau ɗari Allah ne baya nuna mana wallahi da Allah yana nuna mana in kana fitowa da daddare wani lokaci sai ka tsorata ka ce dabbobinka sun mutu saboda su sun yi yaƙini da ranar alƙiyaman nan mai zuwa ce to shi anan malik bayan can kun ga Allah ya gaya mana wa hum fiha mublisuna sun yi shiru cikin ta shiru din kuma irin na mai ɗebe tsammani daga fita daga cikin wuta suna cikin wannan tunani sai su ce to yanzu tun da akwai shugaban waɗannan 'yan wuta mu kira shi mana to shi kuma an halice shi da fushi bai taɓa dariya ba sannan kujerar da ike zama a tsakiyar wutar jahannama take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi yana tsakiyar wutar jahannama kawai umarni yake bayarwa idan an matsa masa ko ‘yan wuta sun matsa masa da surutu idan ya buɗe fuffukensa ya buga wallahi sai sun yi tafiya a cikin wuta tafiya ta shekara saba'in a cikin wata ruwaya sannan tukun ya ci gaba da tsarkake ubangijinsa shi wutar ba komai ne agonsa ba kun san wani abin mamaki wallahi wutar jahannama tsoron malik take yi da Allah ya za ku kwatanta azabar da zai kowannan kaɗa fuffuken da zai yi wutar jahannama wallahi idan malik ya daka mata tsawa wallahi sai sashinta wannan da sashinta sun haɗu idan saboda azaba ta rufe ɗan wuta sai ce ina ɓangaren su wane wadda Allah ya ce wa izan nufusu zuwijat idan rayuka aka aurar da su a jikunansu ai ba ana nufin wai ranka ka tashi a dawo maka a'a dan luwaɗi an tada shi a cikin jama'an luwaɗi barawo dan fashi an tada shi a cikin yan fashi wanda yake sata ta kama kariya ta ainihin me ta asirce asirce shi ma an tada shi cikin jama'arsa masu zinace zinace an tada su cikin jama'arsu masu shan giya an tada su cikin jama'arsu haka nan wanda suka zauna ba su da aiki sai shan wiwi su ma sun taru jama'arsu shine wa'izan nufusu zuwijat to irin wayannan idan azabar wuta ta yi azaba suka ci suka fada malik sai ya daka mata tsawa ya ce ina su wani bangansu ba to wallahi saboda tsoro sai gefanta da wannan gefe ya haɗu to ya kake tunanin azabar wannan mala'ika kuma ka kaddara masa wajen zafin wannan wutar Allah ya sauwaƙe wai amma ga ɗan adam kuma ba shi da tunani ɗan adam baya tunanin zai shiga ƙabari daga kabarin zai zauna iya yadda Allah ya so sannan kuma ya tashi ya tsaya gaban Allah kuma Allah ya masa tambaya idan dan wuta ne ya tafi ta yin dan aljanna ne ya tafi aljanna baya tunanin matsalar da zai fuskanta wannan yini sai su ce to shikenan yanzu ya kamata mu kira malik shine wana dauya maliku li yaqdi alaina rabbuka ka roƙa mana ubangijinka ya kashe mu mu huta da wannan azaba ka kira shi ka roƙa mana shi ya sauƙa mana wannan azaba ya kashe mu wato a kamar a wata aya yauman wuni ɗaya tak wuni ɗaya tak suke bukata Allah ya karɓi rayukansu su huta da irin wannan azaba an ce da suka ce ya mituna au yi mituna linastariha minal azabi ba da alfi sanatin la ilaha illallah bayan shekara dubu nan maluman marawaita hadisi sun yi shakka wannan hadisin yana daga cikin wadda suka ce yana da rauni amma akwai hadisi ingantacce na abdullahi dan abbas ya ce bayan sun kira malik sun ce li ya ƙazi alaina rabbuka ka roƙa mana ubangijinka ya ɗauki ranmu ko da wuni ɗaya ne mu huta daga irin wannan azaba da ba mu taɓa tunaninta ba an ce sai ya kau da kansa kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce ba zai musu magana ba cikin wancan hadisi na abdullahi ɗan masa'udu ya ce sai bayan shekara tamanin ɗaya ruwa ya tace shekara ɗari to kun ga yini ɗaya kuma allah ya ba mu labarinsa ka alfi sanatin min mata na ko to yanzu kuma a cikin shekara muna da kwanaki nawa ba muna da shekara 360 ba to da Allah kai lissafin wayannan shekaru 360 din kowace rana daya kamar shekara ainihin dubu take to sai bayan wannan lokaci can sai ya ce ni dirin me nake ji ne idan ya waigo ya kallace su ya san me suke faɗi don ya daɗa wulaƙanta su sai ce inna kuma ki sona da ce ka ciki za ku zauna ko ba fita iyakacin maganarsa kenan wallahi ba zai doguwar magana da su ba a azan Allahu wa ajarana min hadhihi al'azab Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah zai ce innakum makisuna ay muqimuna fil azabi da'iman shi yasa Allah madaukaki ya gaya mana cikin wata aya la yuqda alaihim ba za a hukunta musu mutuwa ba fayamutu balle ma su mutu tuhuta din wala yukaffafu anhum min azabiha kuma ba za a saukaka musu azabar ba shi yasa kun ga can da Allah yake ba mu labarin mutanen kirki irin su sayyidina Abubakar ko da makamantan su yace da aka ci can cikin abin suratul a'la ko da Allah ya magana yace wa yatajannabu al-ashqa ayar da ta zo kafin wa yatajannabu al-ashqa ai kun ga Allah yana magana ne Allah ya ce sai yazzakaru man yakasha ko ina jin haka ne aya da sannu wanda yake jin tsoron Allah zai wa'astu da abin da kake karantar da shi na alkur'ani zancen mu mai tsarki amma wa ya tajannabu hal ashqa wanda yake marasa marar arzikin lahira shi kuma zai ne santa allazi yaslan naral kubra wanda zai shiga wuta wata mai girma la ya mutu fiha wa la haya. to ɗaya ayar da suke ainihin koke suka ce rabbana akhrijna min hafa in udna fa inna zalimuna cikin suratul mu'min kenan suna cewa ubangijinmu ka fitar da mu don mu je mu gyara ayyukanmu idan muka koma muka yi zalunci bayan komawanmu duniya muka yi ainihin zalunci muka yi aikin da zai dawo da mu wannan matsayi to fa inna zalimuna malik sai ya ce musu talak sa'ufi ha wala tukallimuni ku zauna ciki kar ku sake mun magana to shine in suna wannan maganar wuta za ta hargitsa su bayan ta hargitsa su ta yi ƙasa da su ta yi sama da su kamar idda waken miya yake tafasa a tukunyar miya idan ya kallo bai gansu ba zai ce ina kika ɓoye minsu to in ta kaɗo wancan gefen ta kaɗo wancan gefen wallahi sai sashin ta ya haɗu da sashi wa'innan kafirai haka za su tabbata cikin wuta shi yasa Malik bayan tsawon wannan lokaci ko dai shekara 100 a wata ruwaya ko a wata ruwaya shekara 40 kai muƙaddara wuni ɗaya ne don Allah sun sha azaba ko ba su sha ba sai Allah yake cewa mai har yanzu Allah maɗaukaki yake gaya mana za a gaya musu ta harshen mala'iku laƙadaji inakun ai mun je muku ku ya ahalun nari inda ma kuntum fid dunya lokacin da kuke duniya bil haqqi da abin da yake na gaskiya ne ala lisanir rusul bisa harshe na manzanni laula ittabi'tumuhu da a ce kun bi wannan manzan lama da khaltum hadhal madakala alfazi'a wallahi da ba ku shiga wannan mashiga mai firgitarwa ba walakinna sai dai ku akasarakum lil haqqi qarihuna wallahi kun zama mafiya mafi yawan ku masu kin gaskiya ne fattabi'uz dalala sai kuka bi bata fa wasala bikum ay ila nari sai ya sadar da ku zuwa ga wannan wuta to min sha'anin nasi malam yace yana daga cikin dabi'a ta mutane nahawud du'atu ila Allah idan suna fuskantar mai kira zuwa ga Allah ma'ana masu karantarwa manzanni ne ko waɗanda suka biyo bayan su an yukhayidu bihim amra liqatalihim sukan shirya wani al'amari don su kashe mai karatu kamar yadda suka shirya akan magabata annabawa kamar yadda a wannan ƙasa tamu mun gani an kashe wane an kashe wane an kashe wane ko wata rana ba mamaki mu ma ya biyo ta kanmu eh ba abun mamaki bane wallahi ba abun mamaki bane inda za ka ce Allah ya ce manzan Allah ya ce kuma ka tsaya akan gaskiyar kana aiki da ita to in sun samu dama za su tashe ka aiki saboda su suna kallon kashe-kashe ne hutawarsu ba san kuma kashe kan shi ne rashin hutunsu ba to suna shirya irin wannan shi ne Allah yake gaya mana ayar da take tafi cewa suna shirya makayi da don kashe masu wa'azi ɗin ko kashe annabawa ba adal fashili fi ibdalid da'awati bil lisani bayan watse wasu basu samu abin kirki ba yadda suke bata da'awa da baki to yanzu tun da dabara ta gagara yanzu sai a yi ta ƙarfi ayin ka ci na ƙarfi ba abin nan baka ci na ƙarfi ba ko shi kenan sai a shiga kuma dabarar ƙarfi yadda za a kashe shi ne Allah yake cewa mai am abaram na'am am yasdabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuna ladayhim yaktubun Allah mai girma da ɗaukaka ku duba ku gani yadda Allah ya ce am abramu wannan an ma'anarta shine bal ba fa haka bane abramul kufar su kafirai sun zartar da wani hukunci ne ma'ana sun zauna sun shirya wata makayida ne amran fi kaidi muhammad annabi sallallahu alaihi wa sallam sun zauna sun shirya ne dan su kashe shi sun zauna ne a darun nadawa suna mitin kuma da suka tashi in ba a manta ba a cikin wannan karatu da muka zo na wannan shekara na faɗa mana ko sun zauna wani mitin sai aka jawo kowace kabila sai da aka ɗauko mutum ɗaya kuma sai an duba shaƙi mara tsoro sai aka ce to idan muka yi haka waɗannan ƙabilun dangin annabi hashimawa gaba ɗaya ba su isa su yi faɗa da mu ba saboda haka idan muka yi nasara muka kashe shi to diyar da za ta kai ta kawo hede a ce mu biya diya to ku inda diya ne ai ta zo hannun sauki mun dai huta da muhammadu wallahi da suka je suka zauna mitin ɗin sai suka tashi dutse hannun riga shi yasa Allah ya ce fa inna mubrimuna mu ma fa mun zartar da hukunci kuma mu masu shirya halakar da su ne sai Allah ya sanya sabani a cikin su lokacin da suka je suka zauna suke mitin wasu suka ce to in kun kashe shi hutawa za ku yi kuna tunanin Allah ba zai turo wani ba sannan ku kuma Allah zai bar ku wani ya ce eh to ni ma abin da nake kallo mun san gaskiyar Muhammadu fa kuma mun sani tarihin magabata duk wanda ikace nace da annabin Allah kuma ya nufaci kashe shi kuma ya ci nasara ya kashe shi to shi ma tasa ta kare irin waɗanda suke na gaba gaban yan wutan irin su Abu Jahal ya suka ce ku dai kuna jin tsoro daga nan sai mitin ya tashi a cikin fada dutse hannun riga abin na Bahaushe shine Allah ya bamu labari cikin suratul isra'i yace wallahi da sun kashe shi wallahi ba za su zauna ba bayan kashe ka sai dan wani kankanin lokaci to shine anan Allah yake bamu labari sin sun shirya wani hukunci ne sun shirya wata makaida ta kisa ne akan annabi to su sani mu ma mun shirya halakar da su am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najawahum ko suna tsammanin ba ma jinsu ne cikin abin da suka ɓoye na sirri da irin gana wasu da suke ai ma yi sirru na ila gairihim wa ma ya ji haru na bihi bai na Allah ce ko ba sa ji ne malima mu'arraku na suka ce wannan aya tana magana akan wasu mutum uku ne wasu suka ce a'a har wa'ancan zaman na su abu jahal duka Allah ya yi magana yake ainihin me yake nuna bayansa ya sani aka ce dalilin da isa aka sako waɗancan mutum uku su sun zauna ne tsakanin ɗakin ƙa'aba da wasu gumaka sai suke zance na sirri wato suna son za su shirya wa annabi wani kaidi to ɗaya sai ya ce idan kuna kallon idan mun yi shirya abin da muka yi allah baya ji shi kenan ɗayan sai ya ce eto idan muka ɓoye ba zai ji ba amma idan muka bayyana to zai ji to na uku sai ya ce to idan kwaya zai ji abin da aka bayyana to abin da aka ɓoyen ma zai ji sai ce zaman ku lafiya karku yi kun ga duk inda aka je aka zauna za a shirya makirci wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace wallahu ya asimuka minan nasi ko lokacin suna tafiya da sayyidina abubakar da wasu sahabbai an ce a lokacin da yake tafiya da sayyidina abubakar ne wato tafiyar su madina wannan kuma shine yafi inganci sayyidina abubakar yana gaba sai ya dawo baya sai ya koma wannan gefe sai ya dawo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahayib mahadasa ya abubakar ya ce abin mamaki me ya faru ne ya abubakar na ga sai kai nan sai ka dawo kai nan sai ka dawo kai nan ya ce ya nabi yallahi bari ku ji masu ƙaunar manzan Allah kai da yanzu kana son manzan Allah amma tsoro kake in za a kashe ka akan addinin da manzan Allah ya zo da shi ya ce ya nabi yallahi in ina gabanka wallahi ji nake kamar wani zai bullo ta baya ya kashe ka sai na zabura sai na koma baya sai na ga in ina baya to kar wani kuma ya bullo ta wannan gefen in ina wannan gefen sai in ji kar wani ya bullo ta wancan gefen da Allah ka ji masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina cikin wannan yanayi sai in ga to gaba muke fato ban sani ba ko wani yayi kwanto wallahi sayyidina abubakar bai daina tsaron annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa da ƙarfinsa da iliminsa bai daina ba sai ran da Allah ya saukar da waccan aya wallahu ya asimuka minan nasu sannan sayyidina abubakar ya samu nutsuwa sannan sauran sahabbai suka samu nutsuwa saboda haka Allah ya ce to ka gaya musu bala madalla nasma'u zalika wannan ganawa tasu muna ji wa rusuluna ma'ana alhafazatu din nan ladaihim suna nan indahum a wajensu ya katubuna suna ta rubuta abin da suke faɗi wali in kana lirrahmani sai Allah yake cewa قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآبدين Allahu akbar سبحان رب السماوات رب العرش عما يعلمون na'am to anan ku lura yanzu da Allah mutum ne bawan Allah yana zaune yana ta istighfari harshensa ne kadai yake motsi amma Allah ya hore wa mala'ikan da yake sauraron sa yana rubuta masa kyakkyawan aiki wallahi shi yana jin abun kamar a fili yake fadi to yanzu idan mala'ika zai ji to Allah kuma ba shi ya fi cancanta ya san ma me yake cikin zuciyarka ba ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful kabir sai Allah ya ce to shikenan ka gaya musu in kana lirrahmani waladun ariya wasu wannan fardan ne a kaddare kama ya zaumuna kama yadda suke riyawa to ka gaya musu fa ana awwalul abidina ni ne farkon wanda zan zamo mai bautawa ainihin wannan dadin in dai a kaddare yana da da to ni saboda biyayya ta wa Allah to zan yi wa wannan dan biyayya lakin sai dai kawai sabata ya tabbata Allah wala da lahu ta'ala shi Allah ba shi da ɗa saboda haka fantafar ibadatu huli gairi saboda haka bautar Allah ta kori ga wani Allah sai ga Allah shi kaɗai Allah ya ce subhana rabbis samawati to tun da haka ne ka gaya musu tsarki ya tabbata ga mahalicin sammai wal ardi da kasai rabbil arshi ubangijin al'arshi allazi istawa alaihi rabbahu subhanahu wa ta'ala wadda ubangijinka ya daidaita a kansa hakikatan istiwa'un ya abina istiwa'an ya liku bi zatihi kuma daidaita irin wadda ta cancanta da zatinsa malam ya ce wala na alamu kaifiyatahu sai dai ba mu sanya ya daidaita take ba kai dai kai imani da ya ce ya daidaita ya daidaita almuhidin bi kursi abinan bi kursiyihi wanda kuma ya kewaye da kursiyinsa allazi fi samawati wal ardi wacce take can cikin saman sammai da abinan abinan wacce take cikin saman sammai da Allah mu gane wani abu guda annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cikin darasi gaba kadan baya can da muka cewa fikon da sama ta wa abinan ta biyu ta yi wa sama ta farko ta ninka ta sau biyu ne ko ina jin in ba a manta ba na faɗa mana wannan darasi na uku sama sama ta uku kun ga ta ninka sama ta farko sau nawa kenan ta ninka ta sau uku kenan to haka fikon yake haka kuma saman bakwai ita kuma taimatewa kaga saman bakwai ta ninka sama ta farko sau bakwai kenan to al'arshin Allah kuma al'arshin Allah to ta ninka sama ta bakwai sau bakwai sau bakwai mun fahimci wannan wannan bayanai ne fa na malaman tafasiri akan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam isra'i da mi'raji to sannan sai aka ce shi Allah yana saman kursiyinsa to da Allah ka tsaya kana tunanin waiwaye Allah ma tunda yace gashi gashi kuma ya fitar maka dalilai da ayoyi ba ya kamata ka zama mai imani mai aiki da umarninsa ba sai ka tsaya kana tunanin waye Allah maɗaukaki ya kewaye da al'arshinsa kuma ya tsarkaka ga barin abin da suke siffanta shi da shi saboda haka sai Allah ya musu wani tahadidi ya ce fazarku فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Allah ya ce fazarhum ka basu ya Muhammadu au ayyuhal muqaddimu ka basu fi baɗilihim cikin ƙaryarsu wa abu na fid duniyahum su yi wasa wannan duniya ta su su shagala da duk abin da suke so ɓangaren koyi da iyaye ne a a san zuciyarsu suka bi kawai a a mai masu koma mai suke Allah ce ka bar su hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'aduna har su haɗu da yinin da aka yi musu wa'adi da shi shine wuni na alkiyama wannan azaba da aka ambata Allah mai girma da ɗaukaka sai yake cewa wa huwa allazi har yanzu هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله Allahu akbar وهو الحكيم العليم na'am da a ce cikin sammai da ƙasa Allah ya gaya mana akwai wani Allah ba Allah ba da a ce akwai wani Allah ba Allah ba cikin sammai da ƙasai to da kowanne Allah ya yi ƙoƙarin jan nasa gefen ko kamar yadda sarakuna na duniya suke ko kamar yanzu a ce shugabanni na duniya ko tunda yanzu an daina magana sarakuna sai a ce kamar shugabanni na duniya ko misali kamar a ce shugaban Najeriya eh wani ya zo ya yanki wata jiha a cikin ƙasar sai ce nan ƙasa ta ce lalla kuna jin za a zauna lafiya ai ba zai yiwu ba ko kuma yanzu amerika yadda take yi ita ce uwar world powers gaba daya eh ka zo ka yanki wata jiha a ce ka ce kasar ka ce don allah zai yiwu to tabbatar allantakar allah kenan da sama da ƙasa suka zauna ba su ruguje ba tabbatar shi kadai ne saboda haka yace wa huwa allazi fi sama'i ilahun shine dai allah guda daya a cikin sammai wa fil ardi ilahun kuma shine dai Allah guda ɗaya a cikin ƙasai sawa huwal hakimu kuma shi Allah gwani ne fi tadbiri kalqihi yadda yake juya halittarsa yake lura da su shi yasa yace kullu yawmin huwa fi sha'ani Allah ko yaushe yana cikin aiki yana cikin wannan yana cikin wayancan yana cikin wayancan yana cikin waɗannan ya kashe wancan ya raya wancan ya azurta wancan ya talauta wancan ya bai wancan lafiya ya karbe lafiyar wancan ya kashe wancan a haifuwan ya sa a haifar da wancan ma'ana ya halicuwa ne ya halici wancan an haifar da su kulle yaumin huwa fi sha'ani saboda haka Allah madaukaki yace wa fil ardi ilahu wa huwa al hakimu al alimu kuma shi Allah shine masani bi masalihahum da abinda duk ya dace ga bayi zai zama maslaha a rayuwarsu duniya da lahira sai Allah yace wa tabarakallahi تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما mm.
وعنده علم الساعة وإليه ترجعون kuma albarka ta tabbata ga Allah wannan da yake mulkin sammai da ƙasai ga baki ɗaya mallakarsa ne wa ma baina kuma da abin da yake tsakaninsu wa inda hu ilmu sa'ati kuma ilimin sa'ar alkiyama da suke tambayan ka ya Muhammadu ai ba a wajen ka yake ba a wajen mu yake ba wanda ya sani kai din ma baka sani ba ya animata ta komu yaushe kiyama za ta tsayu wa ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi ake mai da dukkan al'amara hatta ku din bayin da yazo ya muku wa'azi Allah ya ce wala yamliku har yanzu ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق mm.
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Allahu akbar anan ah, akwai ɗaya daga cikin maluma na ƙasar nan shehin malami wadda daga baya ya butulce ya tsaya ya abin nan ya shashance yana karanta irin waɗannan ayoyi yace to kana aikin banza gashi Allah ya ce babu ceto ba za a yi ba kawai ka tsaya kai aiki kawai da ya ɓaro wata taɓargaza ni dai ba za a ji ta a bakina ba wallahi sai na ji kamar ƙasa rawa take yi wallahi Allah ya ji kan malam kabiru ya ce malam zo ka ji wani abu na ce aka ramakan lawo ya ce malam rabu zo ka zauna ka ji wani abu na zuwa ya ɗauki kasar ya danna a da ya sa sai na ji wannan malam da ya kakkawo ayoyi irin waɗannan wala yamlikul ladzina yad'una min dunillahi ash-shafa'atu dinnan illa man shahida bil to ba zai kawo illa din ba a sai ya tsaya can baya sai ya fassara wannan ce to ka tsaya kana kaza kaza da ya kawo wata mummunar magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ta isa a sa wallahi ba dan addu'ar annabi ba wallahi a shafe duniya ita kadai wallahi ni dai ba za ku ji ta a bakina ba Allah ya sauwake wanda ya san kasar din yaje ya nema yaje illa man shahida bil haqi sai dai wanda in shaida da gaskiya wato ma'ana ya tabbatar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashe kenan idan akwai wanda ya tabbatar da kalmar an- da aminan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita cewa Allah shi kadai ne kuma annabi muhammadu manzon Allah ne mutum ya tabbatar da wannan ma'ana la ilaha illallahu shine ba wani abin bautawa da gaskiya bauta irin yadda ta cancanta ga Allah din makaɗaici ba wanda ya cancanta kai masa irin wannan bautar face Allah kuma abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne to menene gaskata annabi da'atuhu fi ma amara shine ai masa biyayya cikin abin da i umarni waje tinabu ma naha anhu wa zajara kuma a nesanci duk abin da ihani ya kuma tsawatar ya ce kar ai kaza wannan ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to akwai yiwuwar irin waɗannan su zamo daga cikin masu ceto ranar alkiyama ah manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam da yake magana akan masu ainihin me akan abin nan da aka nuno masa wata al'umma daga cikin al'ummai da ya zaton al'ummarsa ne aka ce Musa da mutanensa ne sai ce saboda yawan mutanen annabi Musa na zaci al'ummata sannan aka nuno masa tilin duhu na jama'a sannan aka ce to wayannan mutanenka ne sai ya gansu sun ninka na annabi Musa sun sake ninkawa sun sake ninkawa sau shurin masaki sannan sai Allah ya masa albishir sai ya ce a cikinsu akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba azaba ba hisabi ba azaba yane wa sahabbai wannan bayani ukashe meke yace ka roƙa min Allah ya sanya ni cikin su yace anta minhum ai yace kai kana cikin su da Allah yanzu ba a bashi certificate na aljanna ba to irin wannan certificate din ne in an bayar muke jin farin ciki da shi ba certificate na ƙarya ba haka kawai mutum yana barna kuma a ce ɗan aljanna ne Allah ya sauwaƙe to annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cikin hadisi ingantacce ruwayar muslim da bukari cewa ahalin ƙur'ani ma za su yi ceto wa'yanda suka tsayi da alƙur'ani suka yi aiki da shi fa ba wanda suka karanta don a ce malam ba ba wanda suka karanta don su samu kuɗi ba ba wanda suka karanta kawai su rika tinkafo da shi nan duniya ana nuna su ba a'a wanda suka karanta suka yi aiki da shi don Allah don annabin rahama ya ba mu labarin kawarijawa cikin hadisin muslim ko muslim ya rawaito hadisai ɗaiɗaiɗaiɗai kusan guda goma sha biyu in kana irgawa wanda ike magana akan kawarijawa ya nuna sahabansa ya ce wata al'umma za su zo daga cikin al'umman nan tawa kun ga duk sallar ku da kuke kallo duk irin karatun ku wallahi duk sun fi ku sun fi ku karatu sun fi ku iya karatu sun fi ku yawan karatun sun fi ku sallah sun fi ku iya sallah yace amma duk anan yake sai yayi haka sai ya nuna harshe yace akan harshe yake shine da ya baiwa Aliyu bin Abi Dalib siffarsu Aliyu bin Abi Dalib yana rike da wannan siffa bai manta da ita ba a lokacin kalifancinsa kafin wancan ainihin matsiyacin bakawarije ya kashe shi ai ya tura ainihin dakaru sun je sun yaki wayannan kawarijawa ana cewa Ali bin Abi Dalib ya tura ana ta kashe musulmi ana kaza ana kaza da aka zo da irin ainihin kayansu da siffarsu da irin da kayuwansu da aka datse na wasu da ya ga irin siffarsu aka ce sai ya faɗi sai ya sujjada ya wa Allah godiya da bai yaƙi musulmi ɗan uwansa ba ya yaƙi wadda annabi ya bashi siffarsa to irin wa'ancan idan kana jin ka karanta alkur'ani ne don a ce maka malam ka karanta alkur'ani ne don a ɗebi wani abu a baka ka karanta alkur'ani ne don ka zama kai ne a tsakanin mutane to ga wa'yancan sun gabace ka kai jikansu ne kai baka kai jikansu ba ma tattaɓa kunninsu ne kuma duk za ku tafi wuta tare da su wallahi saboda haka illa man shahida bil haƙi wa hum ya'lamuna bi qulubihim ma shahidu bi alsinatihim abinda suka shaidar ko suka furta shi da harshen su to zuciyarsu ta ta tabbatar da shi wa hum ya'lamuna anna allaha khalaqa isa wal uzair wal malaikatu wa ghairihim ya'ani wa ghairihim min al ma'budin da duk ma wa'anda ake musu bauta mutanen kirki kamar wadda muka yi misali jiya irin su lata su wadda su ya gosa su ya uka ko to Allah tabaraka wata'ala ya tsarkake su dan ya ce innal ladzina eh la abinna sabaqal lahum minnal husna ko fa ulai eh ulaika anha mubaduna ko to Allah ya riga ya tsarkake su duk wanda yabo na kirki ya tabbata a kansa cewa shi mutumin kirki ne yanzu abdullahi bin salam ka ce shi dan wuta ne misali bayan ya shaidarwa da annabi imani kuma annabi ya tabbatar da imaninsa na hakika ne ai na faɗa mana lokacin da izo zai karɓi musulunci ko a wajen annabi bayan ya karɓi musulunci amma kafin ya karɓi musulunci ba yawa annabi tambaya ba sai ce to annabi ka san sharrin mutane na ya ce ina son ka kirawo su don ka ji daga bakinsu kunnanka ya ji zuciyarka ta kiyaye ya ce kai musu tambaya game da ni da irin amsar da za a ainihin za su baka sai ya shiga bayan labule bayan annabi ya kirawo su suka zo sai ce me za ku ce akan abdullahi sai suka ce a a a a ai mutumin kirki ne dan mutanen kirki ai muna tunanin shine zai zama shugaba ma suka yi masa yabo na alkhairi sai ce to yanzu idan na ce abdullahi bin salam ya musulunta ya za ku ce sai suka ce a a kai a uzubillahi Allah ya tsare shi daga wannan ba su san abdullahi yana ji ba Allah ya tsare shi ba zai ma zama bakar ma ka sarai yana jin haka sai ban kaɗe labule sai ya fito sai ce a shahadu Allah ilaha illallahu wa annaka rasulullahi ya suka ce subhanallahi tur dan mafi sharrinmu dan kaza kaza kaza dan kaza kaza suka gama tsige shi annabi ce a a a abin na bahaushe maganar fari ita sarki kan karba yace ku da kuka yabe shi kun ce kaza kun ce kaza akan sa kuma yanzu ku faɗo na ai kun san hankali ma ba zai yadda ba yace ku je yanzu na riga na dada sanin sharrinku yanzu da Allah yanzu wannan ka ce masa ɗan wuta ne Allah ka samun dace Allah ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai Allah yake cewa me na'am na'am Allah mai girma Na'am. Allah ka ba mu albarkar wannan sura. Allah ka ba mu albarkar wannan sura. Allah dalilin abin da wannan sura ta karantar da mu, Allah ka ba mu ikon aiki da shi. Allah ka sanya dalilin karanta wannan sura dalilin haɗuwar mu cikin aljanna firdausi. Kun ga Allah ya ce wala in sa'altum to tambaye su ya Muhammadu. Ko in ka tambaye su, man kalakahum waye ya halice su la yaqulun Allah za su ce wallahi Allah ba wani kace na ce ya Allah ya ce to fa anna yufakuna in dai kun san Allah ne ya halice ku to me yasa kuke kawai aka kuka kawar da kai me ya dauki hankalinku waqilihi ai ma'ana waqala an yi qulibatul abin nan ya'u alifan ne ana in ka koma ilmu sarraf kenan ko saboda haka anan Allah ya ce yana cewa ya ubangiji inna haula'i qaumun la ya'bina la yu'minuna wayannan fa mutane ya ubangiji na mutane ne wanda ba su da imani ba su da imani kuma ba za su yi imanin ba saboda haka tunda ba za su yi imani ba Allah kai ka sanya za kai da su saboda haka fasfa ai a arid anhum ya muhammad ka yi haƙuri-haƙuri irin na kawar da kai ga barin waɗannan kafirai an azahum ga irin cutarwar da suke maka wala ta durro ka bishai'in wannan cutarwar ta harshe ba za ta yi maka komai ba ba za ta cutar da kai da komai ba wa ƙul salamu ka ce aminci ya tabbata ma'ana kai aminci kake nema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gaya musu aminci kake nema wannan amincin fa ba wai aminci akan su kafirai ba a kafirai ba aminci tattare da su anan saboda haka ba aminci tattare da su ai ma'ana zu salamatin minkum ni ba abocin son zaman lafiya ne walaysa fil ayati mashru'iyyati salamu alal kufari ba ma ainihin shari'a da take nuna abinda yake na aminci akan kafirai babu shi kama qala ba'dhum kamar yadda wani sashi suke fadi la'anna ma ba abin ma ba adahu domin abin da izo bayan waccan kalma ta hadidun narko ne an ce fa'ar abin nan fasafaha anhum wa qul salam ka kawar da kai ga barin su kai hakuri ka zauna lafiya aminci ya tabbata gare ka to maganar da ta biyo bayan wannan ai narko ne Allah ya ce fasaufa ya alamuna yace da sannu za su sani wannan ba narko Allah yake wa kafirai ba ma'ana kamar yana cewa su je kowa ya abin da iga dama za mu saka musu da ayyukansu Allah kai mana muwafaka Allah ka ba mu albarkar wannan sura za mu shiga cikin suratul dukan kun san abin da asa Allah ya ambaci wannan sura suratul dukan wannan masifar farin da aka yi wa quraishawa ba Allah ya ce yau mata atis sama'u bi dukanin mamubinin ko to wannan dukanin din wallahi masifar fari ce Allah ya jarrabu shawa da ita da suka cutar da annabi suka cutar da annabi annabi yayi addu'a yace Allah ka kama su da fari ko shekaru na fari kamar yadda ka kama mutanen annabi Yusuf kuma Allah ya amsa masa kun san wani abin mamaki darasin mu da ya gabata waccan shekara na faɗa mana wallahi saboda yunwa saboda yunwa wallahi fata ta dabbobi ake konawa ake ci dabbobin suna mutuwa ana cin ganyen itace ganyen itacen duka ya mutu suka zo mutuwa suke yi wallahi sai da abu safiyani ya zo ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammadu ice ka zo kana da awarcewan asa da zumunci kana cewa kaza ya faɗa ayyuka na alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiransu a kai ice to yanzu gashi dangi da ƴan uwa gashi duk mutuwa suke dalilin addu'arka ice in dai ka yadda abin da ka zo da shi gaskiya ne ice to ka roƙa mana afuwa abun Allah Allah ya saukar mana da ruwa wallahi annabi take ya daga hannu ya addu'a sai Allah ya tsinke musu da ruwa ruwa aka rika sheka musu ruwa aka rika sheka musu ruwan har ya zamana ya fara cutar da su kamar dai wanda ya shigo ranar juma'a annabi yana fudu ba ko to wallahi shi ma wani lokaci abu safiyan ya sake dawowa ya ce ya nabi Allah ka roƙa mana Allah wannan ruwan da ka roƙa mana ya yi yawa a sassauta mana shi daidai da mu yadda za mu amfana annabin rahama ya sake ɗaga bayan hannu ya roƙi Allah ya ce Allah ka daidaita musu ruwa to kun san wani abin mamaki wai saman hayaƙin da ta zo da shi tsabar yunwa ne za su ga sama kamar sama da ƙasan babu sama hayaƙi ne kawai shi ne muhallin da yake son in faɗa mana to wannan sura abin da take karantarwa tana da ayoyi 56 ko da bakwai ko da tara wannan ya danganta ga kira'o'i ne amma babban abin da take karantarwa shine gargadi da aukuwar musiba a dalilin sabon mutane malam yace an so ma a rika karanta ita wannan sura da ran juma'a saboda wani hadisi da ya tabbata duk da wasu malaman hadisi sun ce hadisin yana da rauni a cikin hadisin manzon rahama ya ce man ƙara'a hamim ya'ani addukan fi lailatul juma'ati daren juma'a gofira lahu Allah ya gafarta masa to hadisan da suka yi magana akan wannan wasu malamai suka ce hadisan suna da rauni wani hadisin aka ce garibi ne don ba hadisi ɗaya ne ya maganar ba insha Allah za mu ji a gaba ibta da ati sura al-karima wannan sura mai girma ta fara bil hadisi da yin zance anil qur'anil azim ga alqur'ani mai girma wa inzalihi da saukar da shi fi lailatin mubarakatin a dare wanda yake ma'abocin albarka min afdalil layal daren da yake mafi darare sun ma'arafatin nasu bi rabbihim sannan kuma za ta sanar da mutane waye ubangijinsu wa asbatatil wahdaniyatu lillahi za ta tabbatar da kadaitakar Allah almuhyi almumitu wanda yake rayawa kuma shine ke kashewa summa tahaddasa za ta yi magana an abin an mauqifin min hadal qur'an matsayin su game da irin wannan alqur'ani shin sun karbe shi ne ko sun tozarta shi wa annahum fi shakkin warta abin nan wartiyabin domin suna cikin shakka da kai kawo wa an zaratun bil azabi shadid kuma za ta yi musu gargadi da azaba mai tsanani sun maduri badlahun matsalan sannan ita wannan sura za ta buga musu misali bi umami da wasu al'ummomi amsalihim irinsu asawar rusul abinan rusulullahi wadda suka saba wa ainihin manzannin Allah fa halla bihimul azabu azaba ta sauka a kansu ka kauma fir'auna ma'a Musa kamar mutanen ainihin wato ainihin wato fir'auna tare da annabi Musa abinda ya samu fir'auna da mutanensa sannan za ta yi magana kuma ita wannan sura mai albarka an mirasu bani isra'ila da yadda gado ya kasance ko gajejeniya ta kasance tsakanin banu isra'ila sun ma haddasa lahum min tasharrudi wadiya'im bi sababi isyanihim li awamirillahi za ta yi magana kuma ga irin yadda suka kai da tsaurin kai da tozarta addinin Allah dalilin sabansu da irin musibar da Allah ya tattali ya saukar musu watana walatu kuma za ta nemi mushrikai quraishin za ta yi magana akan su wa inkarihim lil ba'si wan nushur da kuma musun su ga tashin alkiyama da taruwa wa bayyanar anna haula'il mukazzibina kuma surar za ta yi bayani cewa wayannan masu ƙaryatawa fa na yanzu da ka same su ya Muhammadu laisu bi akramin ala Allah mimman sabaqahum basu fufa wayanda suka gabace su girma ba su kanana ne akan wanda suka gabace su da Allah in ba a manta ba farkon karatun nan namu wannan wata ai na gaya mana mafi kankantar tsayin dayan su tsayin sa mafi kankantar sa shine zira'i 60 ko babbansu kuma mafi tsayi shi ne mafi tsayi shi kuma zira'i ɗari kun ga ba ƙanana ba ne to da Allah ka haɗa ƙwarishawa da su shi yasa a nan mala ce laisu bi aka ramin alallahi min mansa bakahun min al'umami al'adariya daga al'ummomin da suka wuce masu ƙetare haddi kuma ya sani ko su sani anna sunnatallahi sunnar Allah fa ma'ana aikin Allah akan wa'ancan da ifaru to la takatalifu fi ihlaki ad-duggati al-mujrimina wayannan da suka yi maka tsaurin kai suka wuce gona da iri suka wuce maka di da rawa to su sani su ma za su iya fadawa wannan tarko wa katamat sura ita wannan sura kuma ta cika bi bayani masirul abara makomar mutanen kirki Allah ka sa muna cikin su wa masirul fujjar da kuma makoma na fajirai kafirai wayanda suka ki maganar Allah to shi lokaci yana hararar mu kuma dan karanta ko da aya biyar zuwa bakwai zan tun da baba ya na'am na'am Allahu akbar inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin Allahu akbar Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa hamim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah yayin rantsuwa da littafi mabayyani wannan littafi mabayyani din nan Allah tabaaraka wa ta'ala ya bada labari alkitabu alkitabu din nan kusan cikin surori guda biyar akwai cikin suratu yusufa ko in banda wannan sura din sannan akwai a cikin suratul shu'ara'i sannan cikin suratul qasasi sannan cikin suratul zukhrufi to sannan kuma akwai wasu sura zamu iya samun su har yanzu Allah yake cewa wal kitabil mubin Allah ya yi rantsuwa da wannan littafi shine alqur'ani wanda yake bayyana halal daga haram yace inna anzalnahu mun saukar da shi mun saukar da wannan littafi fi lailatin mubarakatin ma'ana fi lailatul qadr kenan kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr har da zuwa ƙarshen sura an saukar da shi daga can saman sama daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud duniya cikin baitul izza mala'iku da suke tattara a wannan guri suka karbe shi suka yi ainihin document ɗinsa mala'ika jibril tsawon shekara 20 yana saukar da shi dake dake munajjama zuwa ga al'ummar annabi wannan al'umma mai albarka yana sauka dadai da bukata shi yasa can da yace alif lam ra sai yace tilka ayatul kitabil mubin suratul yusuf kenan wata aya ce tilka ayatul kitabi ayatul kitabil mubin cikin suratul shu'ara wata aya da yace da si mim sai yace tilka ayatul kitabil mubin suratul qasas kenan haka suratul zukhruf ma muka karanta darasi da i gabata to yanzu ga suratul duka Allah kai mana muwafaka Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa yace mun saukar da wannan alqur'ani a dare ma abocin albarka ma'ana wanda yake madaukaki imamu qatada yace annahu cewa yadda al'amari yake nazala suhuf ibrahim an saukar da takaddun annabi ibrahim fi awwali lailatin min ramadan farkon ramadan wat tauratu ita at-taura an saukar da ita lisittin shi daga ainihin mai layali minhu wato shi daga ramadan kenan waz zabura ita zabura an saukar da ita li isna ashara kuma duka a watan ramadan wata yana sha biyu yace madan min ramadana duka ya gabata yace wal lailatu al-mubaraka hiya lailatul qadari shine daren kaddarawa daren da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara arzikin bayi ga baki daya ya kaddara ajali ya kaddara ainihin talauci ya kaddara duk abin da bawa yake cikin sa Allah ya kaddara shi wannan dare saboda haka nazala fiha min ummul kitabi min as-sama'i sabi'a an saukar da shi daga ummul kitab shine lauhul mahfuz tun daga saman bakwai ila sama'id dunya zuwa saman ainihin duniya wa hakal marudun yace ma'ana inzalihi dinnan min lauhul mahfuz ila sama'id dunya ai anna jibrila amlahu minhu alal mala'ikati aw ala mala'ikatu sama'id dunya mala'ika jibril shine ainihin shifta idan ya zo da alƙur'anin yana karanta mala'iku na sama'ud duniya su kuma suna rubutawa sai da suka tattare shi ga baki ɗaya suka yi dokumen ɗinsa buhu suka rubuta shi fi suhufi a takaddu wakanar inda hum yana nan a wajensu fi mahallin a wani guri min tilka sama'i a wannan sama yusamma baitul izza ana ambatansa ɗakin izza summa najamatul mala'ikatu almazakuruna sannan su kuma mala'ikun da aka ambata dinnan suka karkasa shi kashi-kashi bisa umarnin Allah yadda za a rika saukar da shi ko yadda Jibril zai rika saukar da shi fi 20 na sana cikin shekara 20 Allah madaukaki ya kaddara musu wannan yanzu biha alan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi abinan bi hasabil waqi'i wal hawadisi kamar inda imamu suyuti ya faɗa kenan cikin tafsirinsa ana saukar da shi gwargwadon bukata ba zai zo ainihin kace abin nan kace-kace ba a'a gwargwadon bukata yake zuwa daidai da irin abin da ake nufi kuma daidai yadda za a fahimce shi ai aiki da shi Allah ya saukar da wannan alkur'ani ya ce inna kunna munzirina mu fa mun kasance masu gargadi ne masu tsoratarwa ne to ina kallon malam za mu tsaya a nan sai mu tashi fi ko fi ha abin nan fi ha yi fara kullu amri saboda bayanan naga suna da yawa ainihin Allah kai mana mawafaka abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wanda muka faɗe shi daidai Allah ka ba mu ladansa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka zaunar mana da wannan gari namu lafiya Allah ka albarkaci shugabanninsa kai jagorancin hannayensa zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah ka albarkaci jihar mu kai jagorancin hannayen shugabanninta zuwa ga ayyuka na alkhairi na sharri Allah ka kame hannayensu Allah muna roƙonka ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka zaunar da ita lafiya wannan addu'a da muke wallahi ku tuna annabi Ibrahim haka yayi wa Makka haka yayi addu'a ta zaman lafiya da arziki a Makka kun ga asalin ibada ce shi yasan yayi zo a shari'a yin addu'a ibada ce har Allah ya ce wannan da suke girman kai ga barin roƙonmu kun ga irin narkon da Allah ya yi to Allah muna roƙonka ya Allah ba za mu gaji ba ya Allah wanda ke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa wanda suke cikin halin kunci Allah muna roƙonka ya Allah ka biya musu ya Allah ka yaye musu wannan kunci Allah ka yaye musu wannan kunci marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ya Allah Allah ka cika musu ladan jarraba Allah ka cika musu ladan jarraba Allah wannan kuncin rayuwa da bayinka suke ciki ya Allah Allah ka yaye musu Allah ka yaye musu ya Allah Allah ka ji tausayin su ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allah in baka gafarta mana ka yafe mana ba za mu zama cikin masu asara Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka amsa mana addu'ar mu Allah ka ƙara mana arziki da wadata da kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa malamanmu da suka gabace mu Allah kai musu rahama Allah kai musu rahama in tamu ta zo Allah ka samu cika da imani Allah ga bayinka sun taru daban-daban daga gurare daban-daban ya Allah sun zo sun zauna ba dan komai ba sai dan sauraron maganar ka ya Allah Allah abinda suka ji Allah ka kiyaye musu cikin zukatansu ya Allah ka ba su ikon yin aiki da shi Allah muna roƙonka ya Allah ka ba su cin nasara akan shaidaninsu ya Allah Allah karka sa shaidaninsu su ci nasara akan su Allah ka ba mu cin nasara duk abin da muka sa gaba na alkhairi ya Allah abin da izam na sharri ne Allah ka kare mu gabarin sa Allah ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa raham Muhammadan wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين